الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin sha hudu ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha hudu ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul mara na ashekul imamu da hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am
kamar irin maza masu sa kaya suna
suna mai suna bakai sata sa iya shiga sabon fasiyatin ariyat
to mata dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana waɗanda za su zo nan gaba a lokacin da yake maganar kenan amma kafin yau suka bayyana waɗanda sukan sanya tufafi amma a hakika a tsiraice suke kamar yadda hadisin na cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa sinfani min ahli sinfani min ahli nari lam arahuma manzo Allah yace akwai wasu nau'i biyu na ɗan wuta manzo Allah yace amma ban gansu ba me yasa bai gansu ba saboda basu bayyana ba a zamaninsa amma Allah ya turo masa saƙo ta hanyar wahayi cewa nan gaba za su bayyana farko sai ya ce ƙaunin ma'akun siyadu maza Allah ya ce wasu jama'a ne tare da su akwai bulaloli ka aznabil bakar maza Allah ya ce yadda kasance lar saniya wutsiyar saniya haka bulalar take yadribu na bihan nas maza Allah ya ce za su ringa dukan mutane wato da wannan bulalar su ne irin mahukunta waɗanda suke azzalamai duk wani wanda yake mahukunci azzalimi an gane kotu yana daga cikin wannan hadisi ya gama da shi masu dukan mutane akan zalunci shi ne ya ce ƙaunu ma'ahun siyadu ya ce wasu jama'a ne tare da su akwai bulaloli lafazin siyad jami ne na sau shi ne ya ce fasabba alaihim rabbuka sauda azab shi ne ya ce ka aznabil bakar manzan Allah ya ce yanda ka san wato wutsiyar shanu haka bulalar take manzan Allah ya ce ya duribu na bihan nas wato za ta ringa dukan mutane da waɗannan bulalar nau'i na farko kenan na biyu sai manzan Allah ya ce wani sa'un kasiyatun ariya ya ce da wasu mata tufatattu a ma'ana kenan ariyatun amma tsiraitattu ne a hakika ta saka tufafi a jikinta za ka iya cewa tana da tufafi amma a hakika a tsiraice take sai ya ce mumilatun masu karkatar da hankulan wasu zuwa kallonsu ma'ilatun kuma su ma karkatattu ne dama sun kauce ma tafarki wanda yake madaidaici su sun karkace kuma suna famar karkatar da wasu manzan Allah sai ya ce ru'usuhunna ka asnamatil buqtil ma'ila kawunansu manzan Allah ya ce yanda ka san tuzon raƙumi wanda ya karkace ma'ana irin yanda suke wato shine kamar misali yanda suke gyaran gashi ma'ana suna irin wannan kitso na arna za ka ga an karkata shi nan an karkata shi duk irin waɗannan kitso haramun ne mace mumina ce wanda za ta tila gashi a kanta ta karkata shi nan ta karkato shi nan baya halatta shine maza Allah ya ce ru'usuhunna kawunan su ka asna matil buktil ma'ila ka ce tuzar raƙumi ne wanda ya karkace maza Allah sai ya ce la yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba abu ba kiyama wala yajidna ri'aha maza Allah ya ce kuma ba za su ji ba kanshinta su wannan dangi na farko da na biyu waɗancan azzalaman da su waɗannan maza Allah ya ce gaba dai ba sa shiga aljanna a ranar kiyama kuma ba za su ji kanshinta ba in sun halatta haka kwata-kwata ba za su shiga aljanna ba in ku sun san laifi ne suka ci gaba da yi suka mutu ba su tuba ba an gane ko to a nan ɗayan biyu ne in ma Allah ya gafarta musu ya musu rangwamen laifinsu ya kai su aljanna ko kuma Allah ya azabtar da su gwargwadon laifinsu a ƙarshe a fitar da su daga wutar a kai su aljanna da gwargwadon imaninsu ko mun kankantarsa in ku sun tuba kafin su mutu to Allah ya yafe musu wannan laifi saboda ka'ida babu abin da ke dawwamar da bawa a wuta sai mutuwa akan kafirci dukan mutane ta hanyar zalunci laifi ne daga cikin manyan laifuka tsiraitar da jiki ga namiji ko ga mace wannan laifi ne wanda yake babba in mutum ya halatta haka ya ɗauki cewa ba laifi ba ne wane ne ya hana to wannan yana iya kafirta saboda duk wanda ya halitta haram ya kafirta amma in mutum ya san da laifi ne kuma yana ce a kan shi ya mutu bai tuba ba to wannan sai a mai da lamarinsa ga mashi'a ta ubangiji subhanahu wa ta'ala bawa ni nashi in Allah ya ga damar azautar da shi zai azautar da shi gulgudun laifinsa in ya ga damar yafe masa kuma ya yafe masa shi ne da ya ce laye da kudin aljanna ba za su shiga aljanna kenan in har sun halittar da haka to kwata-kwata ba za su shiga aljanna ba in kuma sun san laifi ne kenan ba za su shiga al suka ci gaba da yi suka mutu ba su tuba ba to ba za su shiga aljanna a karan farko lokacin da masu shiga aljanna suke shiga aljanna wala yajidna riha maza Allah ya ce ko kanshin ta ba za su yi ba a wata riwaya maza Allah ya ce kanshin aljanna ko akan yi shaƙe shi daga tafiya ta shekara ɗari biyar ake jin ƙarshen aljanna to don haka a takaice wannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana nau'i biyu daga cikin 'yan wuta kenan matan da suke tsiraitar da jikinsu shi namiji dole ne ya sanya tufafin da za su rufe al'aurarsa namiji in ya sanya matsatsari ga ba a cewa ya bayyanar da al'aurarsa sai dai ya yi abin da bai dace ba haka in ya sanya wando wanda yake matsatse an gane ko wannan wando wanda yake siffanta al'aurar shi wannan laifi ne wanda yake babba ya kamata ya saki rigarsa ya zamanto ta rufe dukkan jikin shi ko kuma ya zamanto wandonsa wando ne wanda yake mayalwaci wanda ba zai siffanta al'aurar shi ba amma cewa ya shiga karkashin wannan hadisi wanda yana bukatar wani bayani na daban na'am a takaice diba abinda muke so mu gane duk wanda ya tabbata limami wannan kari ne zai raka'a ta biyar bai ya halatta ya tashi ya shi iya abinda zai tasbihi za a masa in ya dawo ya zauna fa lillahi alhamdu in an salamce ai badi in bai dawo bai zauna to zama za ku yi ku yi jiran shi idan ya kawo raka'ar nan ta biyar ya salamce sannan za ku yi sallama tare da shi sannan a yi sujada ba a wanda sallar shi bata cika ba sai ya tashi ya ciko iya abin da ya rage masa ko raka'a biyu ka samu ko raka'a uku ka samu in dai ka tabbata liman ƙari ne zai kaga jama'a a zaune to baya halatta ka tashi ka bi shi darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabun bahara tsaya ƙarshen hadisi na jabir ibn abdullah allah ya kara musu yadda wanda ke bayani game da sifar hajji ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa abda'u bima bada Allahu bi manzo Allah ya ce ina farawa da abinda Allah ya fara da shi wannan kwa ya kasance ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi safa da marwa domin safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunan hajji guda hudu to a lokacin da ya zo zai fara sa'ayi kenan tsakanin safa da marwa mazan Allah sai ya faɗi wannan kalima ya ce abu da ubi ma ba da Allah ubi kusan da cewa ina farawa ne da abin da Allah ya fara da shi da mai Allah ya fara shi ne as-safa kamar yadda ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم shine malam yace al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa as-Sunan haka da lafazi wanda yake na wato umarni kenan ibda'u bima bada Allahu bi ibda'u bima bada Allahu bi ku fara da abin da Allah ya fara da shi da ni Allah ya fara da dutsen safa Allah ya fara inna safa wal marwa ta min sha'irillah sai ya ce wa huwa inda muslimin bi lafzi al-khabar a wurin al-imam muslim hadisin ya zo da lafazin ba da labari cewa abda'u bima bada Allah bihi san da cewa ina farawa ne da abin da Allah ya fara da shi amma lafazin al-imam nasa'i shi kuma da lafazi ne wanda yake na umarni ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi malam ya shigo mana da wannan hadisi a cikin wannan babi wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen arwalla da sifarta da kaifiyarta domin ya tabbatar mana da cewa jerawa tsakankanin gabbai na arwalla wannan wajibi sai ka wanke fuska sannan ka wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu sannan ka wanke na hagu sannan ka shafa ruwa a kai sannan ka wanke kafar dama sannan ka wanke ta hagu idan ka sunkuyar da haka ka bar abin da Allah ya wajabta maka misali inda mutum zai fara arwalla da wanke kafafuwa ko ya fara shafar kai kafin ya wanke fuska ko ya fara wanke hannuwa kafin ya wanke fuska to wannan ya sunkuyar an gane ko ya bar iya abin da yake wajibi a kansa domin ubangiji subhanahu wata'ala jiro mana soyayi a cikin fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila as-salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bay ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai idan kun tashi zuwa sallah fagsilu wujuhakum ubangiji ta'ala yace ku wanke fuskokinku lafazin idza kuntum ila salati ai idza aradtum salata in kun yi nihin sallah sawa'an ta farilla ko ta nafila faksilu wujuhakum ubangiji ta'ala yace ku wanke fuskokin ku wa aydiyakum ila almarafiq kuma ku wanke hannuwan ku zuwa kusurwa shine gwiwar hannu sai yace wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawunan ku sai ce wa arjulakum ila alka'abai ku wanke kafafuwan ku har zuwa idan sau ko kuma tare da idan sau kaga kenan a nan ubangiji ta'ala ya jero mana wanke fuska shine farko sannan wanke hannuwa sannan shafa ruwa akai sannan wanke kafafuwa to dan haka shine a nan malam yazo da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ibda'u bima bada Allahu bi ku fara da abinda Allah ya fara da shi kenan don haka ya zama wajibi mai arwalla ya fara wanke fuska kafin hannuwa ya shafa ruwa a kansa bayan wanke hannuwa kafin wanke kafafuwa wanke kafafuwa kenan shine a ƙarshe za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف wato malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan hadisi ne riwaya ta Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tawadda'a wato idan yana arwalla a daral ma'a ala mirfaqaihi manzon Allah yakan kiwaye ruwa wato akan damtsansa a gane ko ko ka ce alamir faƙaihi akan kusurwar shi manzon Allah yakan kewaye ruwa me yake ni da kewaye ruwa idan ya wanke hannu ya zo nan gwiwar hannu sai ya juya ta hannun shi haka ma'ana ya juya ko ina ya zamanto ya samu ruwa shine yace adarul ma'a alamir faƙaihi manzon Allah yakan kewaye ruwa alamir faƙaihi akan kusurwar shi ma'ana gwiwar hannu shi ne malam ke faɗa cewa al'imamu dara ƙudini shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa a sunan da dangane wanda yake mai rauni domin a cikin sanadin hadisin akwai marwaici mai suna alkasim ibn muhammad ibn aqil wato malaman hadisi sun watsar da hadisinsa tare da cewa hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban don haka sheikh nasir albani allah ya ji kansa da ya tattara hanyoyin da hadisin ya fito ya inganta shi a cikin littafinsa a silsila a sahiha haka a cikin sahihul jami don haka a takaici hadisin ya inganta kuma abinda hadisin yake karantar da mu shine wajabcin shigar da gwiwar hannu wato a wajen wanke hannuwa dole ne gwiwar hannu ya zamanto ka shigar da ita a wajen wankewar an gane ko ba daidai gwiwar hannu ba idan mutum ya zo zai tsaya sai ka shigar da ita gaba daya tunda me yace a daral ma'a alamir faqaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana arwalla wato yakan kewaye ruwa akan kusurwar shi gwiwar hannu haka kuma tare da cewa akwai hadisi ingantacce a cikin sahihu muslim wanda mun karanta shi a darasi da ya gabata abu huraira Allah ya kara masa yadda wato kamar yanda nu'aym al-mujmir ya dallabe a bayansa sai ya ganshi yana arwalla lokacin da ya zo wanke hannu sai da ya shigar da ya wanke damtsan shi har zuwa kusan hamata da ya zo wanke kafa sai da ya kawo har wajen tsakiyar kurbe shi a ƙarshe sai yake cewa yanda kuka gana yi wannan arwalla haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan arwalla wanda Allah ya ce da ni adam mumini wato na kaiwa iya inda arwallarsa ta tsaya don haka abu huraira da zai wanke hannu sai da ya wanke har nan wato shine al'abud nan kenan damtsan shi nan har sai da ya zo wajen hamatarsa hadisin na cikin sahihu muslim shi ma dalili ne wanda yake tabbatar da shigar da gwiwar hannu a wajen wanke hannuwa wannan wajibi ne kuma haka muka yi bayani a baya kamar yadda malamai suka fassara fadar Allah subhanahu wata'ala da ya ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila anan bi ma'ana ma'a ay ma'al marafiq kenan tare da kusurwa domin ila a larauci takan zo da ma'anar ma'a kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ay ma'a amwalikum shine malamai suka ce ita ila wani lokaci takan ɗauki ma'anar abin da ke bayanta yana cikinta wani lokaci kuma abin da ke bayanta ma'ana baya cikinta to amma a wannan aya wato tana tabbatar da cewa shi da matsa ma'ana gwiwar hannu tana daga cikin kenan jimillar hannu da matsa Allah sallallahu da ubangiji ta'ala ya ce wa aidiyakum ilal marafiq dan haka dai a takaice hadisin ya inganta abin da yake tabbatar mana wajabcin shigar da gwiwar hannu a wajen wanke hannuwa kenan ba daidai gwiwar ba mutum zai tsaya sai ya shigar da ita wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهما نهوا وقال أحمد لا يثبت فيه شيء wato daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la wudu a liman lam yadhkur ismallahi alaihi wato babu arwalla ga duk wanda bai ambaci sunan ubangijinsa akan arwallarsa ma'ana lokacin da zai fara arwalla in dai bai ambaci sunan ubangiji ba to ba shi da arwalla lafazin lam ya zukuri ismallahi ma'ana bai ce bismillahi ba duk wanda ya yi arwallah bai ce bismillahi a farkon arwallarsa to ba shi da arwallah shi ne malam ya faɗa cewa al'imamu ahmad da abu dawud da ibn majiya su suka fitar da wannan hadisi da dangane mai rauni na ga al'imamu turmizi shi kwa riwayarsa daga sa'id ibn zaid da abu sa'id al-kudri kwatancin wannan hadisi al'imamu ahmad ya ce la ya subutu fihi shaidu wani abu na bayanin yin bismillah a farkon arwallah ya ce wannan babu abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin da ke cikin wato lafazin da ke cikin musnad na al'imamu ahmad lafazin hadisin yadda suka fitar da shi la salata liman la wudu ala wala wudu a liman lam yazkur ismallahi alaihi babu sallah ga wanda ba shi da arwalla kuma babu arwalla ga wanda bai ambaci sunan ubangijinsa a cikin arwallarsa haka lafazin hadisi yake kenan babu sallah ga duk wanda bai yi arwalla ba duk wanda ba shi da arwalla to ba shi da sallah ma'ana duk wanda yi sallah ba tare da arwalla ba to sallah ba ta inganta ba haka babu arwalla ga wanda bai ambaci sunan ubangijinsa ba illar wannan hadisi wani marwaici ne wanda ake kiran shi yaqubu ibn salama daga mahaifinsa daga abu huraira Allah ya kara masa yadda al-imam al-bukhari Allah ya ji kansa yake cewa shi yaqubu ibn salama ba a san da cewa yana da jin hadisi daidai da ɗaya daga mahaifinsa kuma mahaifin nasa shi ma babu tabbas in cewa ya ji hadisi daga abu huraira don haka kenan hadisi ne wanda yake munkabe amma a takaice hadisin ya inganta kamar yadda ahmad shakir ya inganta wannan hadisi a cikin wato ta'alika cikin da yima musnad na al-imamu ahmad haka shek nasir albani allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafin sa sahihul jami a takaice hadisin ya inganta domin sun tattara hanyoyinsa hadisin ya kai martaba ta hadisi wanda yake kyakkyawa ma'ana hadisi ne ingantacce kamar yadda shi shakar nasir albani ya inganta shi shi kuma shek ahmad shakir shi kuma ya kyautata dangalinsa iya abin da hadisin yake tabbatarwa shine wajabcin yin bismillah a farkon fara arwalla in ka manta a farko baka zo da bismillah to a zake zakin arwallar kafin ka gama sai ka zo da bismillah don haka ita yin wannan bismillah a wajen sauran malamai sunna ce mustahabba kamar yadda a wajen malaman malikiya haka wajen malaman shafi'iyya da malaman hanafiya su sun tafi akan yin bismillah a cikin arwalla sunna ce mustahabba al'imamu ahmad allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa yin bismillah wajibi ce farilla ne don haka iya abinda hadisin yake tabbatarwa wajabcin yin bismillah a farkon fara arwalla dole ne mutum ya to amma wajabcin yana kasancewa akan wanda yake tune in mutum ya manta a farko bai ce bismillah to a zake tsakin arwallar idan ya tuna kafin ya gama sai ya zo da bismillah in kwa har ya gama arwallar halin ya manta bai bismillah ba to arwallarsa tana da kenan wajabcin na kasancewa akan wanda yake tune وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وتدق طلحة ابن مصرف daga mahaifinsa daga kakansa Allah ya kara masa yadda kakansa shine Ka'ab ibn Amr al-Hamdani Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na rabe tsakanin kurkurar baki da shaƙa ruwa ma'ana da kurkurar baki da shaƙa ruwa kowanne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ɗauko masa ruwa na musamman kenan da zai kurkura bakinsa sai da ya ɗauko ruwa su ɗaya har su uku ɗaya har su uku da zai shaƙa ruwa sai da ya ɗauko ruwa ɗaya na abin da ya har su uku shine iya abin da yake faɗa shi wannan marwayaci Allah ya ƙara masa yadda ka'ab ibn amr alhamdani yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yafsilu bainal madmadati wal istinsha yana rabe tsakanin kurkurar baki da shaƙa ruwa a takaice wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa hadisi ne da'if hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya inganta to da dalili ne wanda ke nuna cewa rabe tsakanin kurkurar baki da shaƙa ruwa wato shi ma sunna ne to amma a takaice hadisin bai inganta ba don haka kuma za mu iske iske hadisin da ya tabbata shine hada tsakanin kurkurar baki da shakarwa kenan wannan shine malamai suke kira da alfasul ma'ana rabi tsakanin kurkurar baki da shakarwa kenan wannan shi hadisin bai inganta ba وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من, من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه wato daga aliyu Allah ya kara masa yadda ke faɗa game da sifar arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aliyu Allah ya dada shi ya ce ummata magamaga sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kurkura bakinsa wastanfara ya shaƙa ruwa ya shatar talatan ya ce so uku yumagmibu wa yastanfiru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma manzon Allah yakan kurkura baki ya shaƙa ruwa ya shatar daga tafin ruwa wanda daga tafinsa ɗaya wanda ya ɗauko ruwa ma'ana idan ya ciko ruwa a tafinsa ya ɗauko ruwa a tafinsa wannan ruwa manzan Allah yakan raba shi biyu idan ya gunsi rabi wannan rabi yakan kurkura baki da shi ya zubar rabin da ya rage a cikin tafinsa kuma sai ya shaƙa an gane ku shine ya ce yomaru miru manzan Allah yana kurkura bakinsa wa yastamfiru yana shaƙa ruwa ya shatar min alkafin lazi ya akuz min hulma daga tafi ɗaya wanda ya ɗauko ruwa kenan tafi ɗaya in ya ɗauko ruwa da shi yake kurkurawa yake shakawa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka so uku a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana shine alwasul sadar da kurkurar baki da shaka ruwa da kamfata ɗaya mutum ya yi haka ya maimaita har so uku wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa al'imamu abu dawud da al'imamu nasa'i su suka fitar da wannan hadisi a cikin littafin su a sunan shek nasir albani ya inganta wannan hadisi a cikin wato sahihu abi dawud hadisi ne ingantacce abinda yake tabbatarwa kenan haɗewa tsakanin kurkurar baki da shagarwa mun yi bayani a baya lafazin alistinsar idan ya kadaita na daukan ma'anar shaƙa ruwa da hayatar da shi amma in ya haɗu lafazin alistinshaq to lafazin alistinshaq shine wato shaƙa ruwa ma'ana mutum ya ja ruwa da numfashinsa domin ya shiga cikin hancinsa shi kuma alistinsar shine hayatar da ruwa kenan mutum ya dawo da ruwan da ya shaƙa da numfashinsa shine ake kira da alistinsar amma kowanne idan ya kaɗaita shi alistinshaq idan ya kaɗaita na ɗaukan ma'anar shaƙa ruwa da hayatar da shi haka shi ma al-istinsar idan ya kadaita yana daukan ma'anar shaka ruwa da hatar da shi kamar yadda ya kadaita anan shine yace yumagumigu yana kurkura bakinsa wa yastansiru yana shaka ruwa ya hatar da shi min al-kaffi allazi ya'khudhu minhu al-ma daga tafin da ya dauko ruwa ma'ana tafi guda kenan sai yayi haka ya maimaita kusan ya maimaita so uku haka hadisin abdullahi ibn zaid Allah ya kara masa yadda ke faɗa game da sifar arwalla ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma adkhala yadahu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigar da hannunsa a cikin makayin arwalla ya ɗauko ruwa fa magumaba manzan Allah ya kurkura bakinsa wastan shaka wato ya shaƙa ruwa ya hatar min kaffin wahidi wato da tafi guda ya fa'alu zalika salasan manzan Allah ya aikata haka su uku an gane ko ma'ana ya tsoma hannun shi a cikin ruwa sai ya ɗauko a cikin makayin sai ya ɗauko ruwa ya gumtsi rabi ya kurkura bakin shi ya furzas sannan sauran da ya rage a cikin tafi manzan Allah ya shaka sai da manzan Allah ya aikata haka su uku wannan hadisi ne muttafaqun alai hadisin abin da yake fa'idantar da mu abin da yake sunna a wajen shaƙa ruwa da kurkurar baki wato shine sadarwa kenan ba rabewa ba kamfatar ruwa ɗaya da ita ake buƙatar a kurkura baki a shaƙa sai an maimaita haka so uku kenan rabewar cewa kurkurar baki ka ɗauko ruwa ɗaya har so uku sannan shaƙa ruwa ɗaya har so uku wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود wato daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wa fi kadamihi mislu zufur wato a cikin diddigensa akwai kwatankwacin girman farci lam yusibhu ma'u wato ruwa bai samu bago a diddigen shi kafarsa manzon Allah ya ga wani wuri daidai da girman farci ruwa bai taba wurin ba faƙada sai manzon Allah ya ce masa irji fa ahsin wudu'ak manzon Allah ya ce masa kuma ka kyautata arwallarka wato wata riwaya wadda ke cikin wanda fazi wanda ke cikin sunani abi daud riwaya ta khalid ibn ma'adan daga wasu daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum na sallah a bayan diddigensa akwai lum'a gwalgwadon wato dirhami kenan gwalgwadon girman dala biyar lam yusib halma wato ruwa bai taba ba wannan gu a jikin kafarsa fa amarahu an sallallahu alaihi wa sallama an yu'ida al-wudu'a was-salam manzon Allah ya umarce shi cewa ya koma sake arwalla kuma ya koma sake sallah aka ce ya sake arwalla ya sake sallah don haka wasu malamai suka tafi akan cewa duk wanda ya bar lum'a idan aka ce lum'a shine wurin da ruwa bai taba ba daga cikin gabbai na arwalla to malamai suka yi wasu malamai suka ce dole sai mutum ya sake arwalla gaba daya sannan kuma in har ya riga ya yi sallah dole sai ya sake sallah suka ce a nan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa ya sake arwalla ya sake sallah wasu malamai suka ce a'a wanzan Allah ya ce masa ya sake arwalla wannan dan ai masa hukuma ne gobe kenan ya tsaya ya kyautata arwalla don haka dai abin da ya fi kyau kamar yadda malamai suka faɗa iya abin da yake a nan wurin da bai samu ruwa shi kaɗai ne za ka wanki ba arwalla ba za ka sake kwata-kwata me yasa saboda wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kyautata arwallarsa kenan wannan wanki wurin maza Allah ya ambace shi a matsayin arwalla saboda kuma haka yake a yaren larauci a yaren larauci ko hannu a wanke za ka iya cewa tawabba a tuna ya arwalla daidai da wanke hannu ana kiran shi arwalla a larauci da haka mazala sallallahu alaihi wasallama aimi ya faɗa ma albara ya yi masa thumma tawabba wudu'aka lis-salati i arwalla irin arwallarka ta sallah kenan ba arwalla ba a larauci domin arwalla a larauci in hannu mutum ya wanke yana iya cewa yayi arwalla dan haka manzo Allah ya ce masa kai arwalla irin arwallarka ta sallah to dan haka a takaice duk wanda ya bar lum'a ma'ana wani gu inda ruwa bai taba ba a cikin gabbai wanda ake wankewa daga cikin gababuwa na arwalla dole ya je ya wanke wannan gu domin haɗe gabbai da ruwa wannan wajibi in har mutum ya riga ya yi sallah sannan ya ga a jikin duddigensa ko a hannunsa ko a fuskarsa wani gu bai samu ruwa ba to dole ya je ya kyautata wanke wannan gu kuma dole ya sake sallah kaga ana akwai kuskure wajen arwalla wanda za ka ga wani ya wanke fuska nan daidai kumatinsa ruwa bai zo ba daidai nan kunnensa shi kuma faɗin fuska daga wannan kunne zuwa wannan kunne dole ne ko ina ya taɓa ruwa tsawon fuska daga matsarar gashin kai na al'ada zuwa ƙarshen haɓa hatta da abin da yake ƙasan haɓa sai mutum ya wanke to don haka barin lum'a wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke bata sallah ma'ana mutum in ya yi sallah a cikin diddigensa ko a cikin hannunsa ko fuskarsa gabar da ake wankewa daga cikin gababuwa na arwalla to wannan sallah ta ɓaci dole sai ya sake wannan dalili ne wanda yake nuna mana duk wanda ya yi sallah ba arwalla to ba shi da sallah dole ya yi arwalla ya sake sallah dole ya yi arwalla ya yi sallah kuma tare da cewa hadisin da yake ƙara tabbatar da haka maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ana cikin tafiya ya hango sahabbansa suna arwalla ba sa kyautata wanke digadigai wani ya wanke wani wurin ruwa ya taba wani wurin ruwa bai taba ba manzo Allah ya daga muryarsa yake cewa wailul lil aqabi minan nar manzo Allah ya ce tsananin azaba ta wuta a ranar kiyama ta tabbata ga dugadigan da ba a kyautata wanke su kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa duk wata gaba da ake wankewa daga cikin gabbai na arwalla dole mutum ya tsaya ya kyautata su ta haka kenan shine wato wannan hadisi kenan shine dalilin da yake tabbatar da cewa duk wanda ya bar lum'a to dole ya dawo ya kyautata wanke wannan wuri da ya bari kafin ya yi sallah in ko ya riga ya yi sallah dole ya sake kyautata wanke dole ya kyautata wanke wannan wuri kuma dole ya sake sallah وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه wato daga anas Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana arwalla bilmuddi wato da mudu sai ce wa ya tasiru bisa'i ila kamsati amda kuma yana wanka wanka wanda yake na ibada wankan janaba manzon Allah yakan yi shi da sa'i guda wani lokaci zuwa mudu biyar manzon Allah yakan yi wanka da shi bayani ya gabata sa'i shine yake ba da gwargwadon litur uku kenan don haka a nan abin da za mu lissafa kenan litur uku shine za ka kasa shi kashi hudu kenan yanzu misali a kowane dubu za ka fitar da 250 250 so uku nawa ne 750 kenan 750 hamsin su hudu wato shine kenan litir uku kenan abinda muke so mu gane kowane mudu daya sulusin litir ne kenan kaman ka kasa litir kashi uku ne ka dau kashi biyu ka dau wani ka kasa litir kashi hudu ka dau kashi uku wato shine kenan mudu daya an gane ko misali ai shi ma'aunin litir me ake faɗa me ake cewa da shi kamar yanzu ai gram ana amfani ne da abin da ake aunawa yawa kenan a takaice kenan kamar yanda dubu dubu shine yake ba daga wannan wannan gram dubu shine yake ba da wato kilo guda kenan ana abin da za mu gane shi sa'i mudu hudu ne shi kuma abin da sa'i yake badawa litir uku litir uku ne to wannan litir uku kenan shine za ka kasa shi kashe hudu in ka kasa shi kashe hudu kenan ya zama 750-50 domin a kowace dubu ka dauko 250 in ka gama kenan ya zama to 750-50 so hudu kenan a nan sai ka ɗauko ɗaya kenan daga ciki kenan kamar shine muka yi bayanin litir uku sai ka kasa shi kashi hudu sai ka ɗau kashi ɗaya daga ciki kenan sulusin litir an gane ko wannan ko mu ce ba a cikin kenan litir in ka kasa litir kashi hudu kenan za ka ɗau kashi uku kenan kashi uku shine iya abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rawar da shi to wanka kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi da sa'i guda sa'i guda shine litir uku kenan wani lokaci yakan kai mudu biyar kenan sai ka yi litir uku a litir hudu kenan ba in ka ɗauki litir uku sai ka ɗau litir na hudu sai ka kasa shi kashi uku sai ka kasa shi kashi hudu idan ka kasa shi kashi hudu wato sai ka ɗau sai ka fitar da kashi ɗaya kenan sai ka haɗa wannan kashi uku kenan da litir uku shine iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka da shi wani lokaci kenan zuwa mudu biyar a takaice wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata yana ƙara tabbatar mana da kankanta ruwa a wajen arwalla wannan sunna ne hakanan a wajen wanka na ibada wanka na ibada wankan janaba ko na al'ada ko na biki ko wankan jumu'a ko na idi ko ma wani wanka ne na ibada to kankanta ruwa a cikin shi waje wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita ruwa wannan kuma shishigi ne da wuce iyaka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna ma wannan balaraban kauye arwalla a ƙarshe manzo Allah ya ce wannan ita ce arwallata sai ya ce duk wanda ya ƙetare akan haka manzo Allah ya ce ya munana ya zalunci kansa kuma ya ƙetare iyaka to da haka malamai suka yi bayanin cewa yawaita ruwa ma'ana barnar ruwa a cikin tsarki arwalla ko wanka wannan wuci shigi ne da bid'a وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wato daga umar allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma minkum min ahadin ya tawabba manzon allah ya ce babu daidai da mutum ɗaya daga cikinku da zai yi arwalla fa yusbiqul wudu'a wato ya kyautata arwallarsa lafazin fa yusbiq ay fa yutimmul wudu'a ma'ana ya cika arwallarsa domin lafazin isbab shine al-itmam kamar yadda ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina kamar yadda ya ce a ni'imal sabiqati shine ya ce fa yusbiqul wudu'a ma'ana ya cika arwallarsa shine ya kyautata duk wata gaba da ake wankewa ya kyautata wanke ta kuma ya sannan a ƙarshen arwallarsa ya faɗa ya ce ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face ubangijin da ya halicci halittu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin zatinsa ko a cikin sunayensa da sifofinsa ko a cikin ayyukansa wa ashhadu kuma ina tabbatarwa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu wa rasuluhu bawansa ne manzansa ne illa futihat lahu abwabul jannati samaniya face sai an buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas yadkhuluha min ayyisha zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama wanda ya so ta ita zai wuce ya shiga aljanna wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana adadin kofofin aljanna guda takwas ne kamar yadda a wani hadisi ingantacce na cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lil jannati samaniyatu abwab fiha babu yuqalu lahu ar-rayyan manzo Allah yace aljanna tana da kofofi guda takwas daga cikin kofar takwas akwai wata kofa da ake kiranta ar-rayyan manzo Allah yace la yadkhuluhu illa as-sa'im ba wanda zai bi ta wannan kofa ya shiga aljanna a ranar kiyama sai masu azumi sai waɗanda suke azumi ko da ka zo da ayyuka na ibada ka cancanci shiga aljanna to in dai baka zo da azumi ba to ba bayan da ba za ka shiga wannan ba za ka bi ta wannan kofa ba wanda wannan yana nuna mana fadla ta azumi masu azumi Allah ya keɓance musu kofa ta musamman domin shiga aljanna wanda wani ba zai yi tarayya da su sai mai azumi to shine anan yace illa futihat lahu abwabul jannati samaniya face sai an buɗa masa kofofin aljanna guda takwas yadkhuluha min ayyi sha min ayyiha sha'a zai shiga aljanna ta kowace kofa ya so daga cikin takwas ne ita ko wuta adadin kofofin ta bakwai ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin suratul hijr laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsud don haka a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa yin wannan addu'a a ƙarshen arwalla sunna ce al'imamu muslim shi ya fitar da hadisin da al'imamu turmizi al'imamu turmizi a riwayarsa ya daɗa allahumma ji'alni minat tawwabin kenan bayan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka ce allahumma ji'alni minat tawwabin ya allah ina roƙonka ka sanya ni daga cikin bayinka masu matukar komawa gare ka da tuba lafazin tawwab shine wasiqatul mubalaga ne ma'ana ne matukar komawa ga ubangijinsa da tuba in ka ce ta'ib mai tuba tawwab wato mai matukar tuba ya Allah ina roƙonka ka sanya ni daga cikin bayinka at-tawwabi masu matukar komawa gare ka da tuba waj'alni minal mutafahhirin ya Allah ina roƙonka ka sanya ni daga cikin bayinka masu neman tsarkaka wanda da'iman suna neman tsarkaka game da duk wani datti wanda yake a ma'anance ko datti wanda yake tabbace wanda yake hissi wanda suna famar wanke zuciyarsu game da duk abin da bai dace ba sannan kuma suna tsaftace gaban su waɗanda suke mabayyana in aka ce al-mutafahhir wato mai neman tsarkaka kenan wanda shi a kullum yana neman ya tsarkaka game da duk datti dattin da bai dace ba game da duk kowane datti shi ne ya ce waje anni ya Allah ka sanya ni minal mutaqahhirina daga cikin bayinka waɗanda suke masu neman tsarkaka sannan kuma an samu ziyada kamar yadda yake cikin aman yawmi wal laila na al-imam na ibn sunni haka kuma a cikin sunan ibn majah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa cewa duk wanda yayi arwalla a ƙarshen arwallar sai yace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika yace subhanaka allahumma bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na wa bihamdika da yabanka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa ina tabbatarwa babu wani abun bauta bisa cancanta wato da gaskiya face kai astaghfiruka ina roƙonka gafara wa atubu ilaika ina komawa gare ka tuba manzon Allah yace za a rubuta sunansa a cikin wata takarda a buga kashi sannan ba za a buɗe wannan takarda har zuwa ranar kiyama ma'ana ba za a buɗe ba sunan shi yana nan an yi kashi an tabbatar da shi idan ya faɗi wannan kalima har zuwa ranar kiyama wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce na daga cikin wato addu'a wadda aka sunnanta mana a ƙarshen arwalla kenan mutum sai ya ce ashhadu an la ilaha illa an ashhadu an la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك haka ake buƙatar wannan addu'a a ƙarshen arwalla sakamakon duk wanda yi wannan addu'a wato za a buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas a ranar kiyama kenan sai ya darje waɗannan biyun na farko a jimilce suke ita kuma waccan zaman kanta take an gane ko kenan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين kenan wannan addu'a ce ta musamman sannan ita ma waccan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ita ma zaman kanta take kenan don haka a nan mutum yakan iya yin na farko ko yi wannan ta biyu ko kuma mutum ya ringa cancanzawa kuma ba laifi mutum idan ya haɗe su gaba ɗayan su to a nan daidai waje an nemi da mutadahirin akan samu ƙari da wasu suke yi shine waj'alni min ibadika salihin waj'alni min ibadika salihin wannan bai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka wannan shishigi ne kari ne wasu sukan ma kara akan haka idan suka ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni min alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waj'alni min alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun dan haka kenan waje an min ibadika salihin da waje an min alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a cikin musnad na al-Imam Ahmad ya zo cewa man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a ra'sahu ila as-sama'i wa qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lafazin da yake cikin musnad na al-imamu Ahmad thumma rafa'a ra'sahu ila sama sannan mutum ya daga dibin sa zuwa sama to wannan hadisi shi ma bai inganta ba domin a cikin sanadin shi akwai wani marwayaci wanda yake majhul an gane ko daga dibi zuwa sama lokacin da mutum zai yi wannan addu'a shi ma bai inganta ba bugo da ƙari daga yatsa da wasu suke yi zaka ga wasu sun daga dibin su sama sannan sun daga yatsa su yi wannan addu'a shi ma wannan bai inganta ba kenan abinda muke so mu sani addu'ar ita kaɗai ce ta inganta amma daga dibi zuwa sama da daga yatsa zuwa sama wannan kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice kenan wannan kuma yana ƙara tabbatar mana imani da wuta da aljanna saboda anan ya faɗa cewa illa futihat lahu abwabul jannati samaniya face sai an buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas yadkhuluha min ayyisha wato zai shiga ta kofar da ya so a ranar kiyama idan wannan ita ce addu'ar da aka sunanta mana a ƙarshen alwallah tare da cewa akwai hadisi wanda yake wannan hadisi da malam ya zo da shi a ƙarshen babin yana nuna mana fagula alwallah domin sababi ce daga cikin sababba na shiga aljanna tare da cewa akwai hadisi na buraida ibn husayn Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin musnad na al-imamu ahmad da sunan tirmidhi hadisin da yake ƙara tabbatar mana da cewa yin arwalla sababi ne daga cikin sabubban da ke sa mutum ya dace da gidan aljanna a ranar kiyama Buraida ibn al-Husayb ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana da aka wayi gari fada a Bilal manzon Allah sai ya kirawo Bilal manzon Allah ya ce masa zo da Bilal ya zo sai manzon Allah ya ce masa ya Bilal bima sabaqtani ila al-janna ya ce ya bilal da mine ne ka rigaye ni shiga aljanna da mine ne ka shiga gabana a gidan aljanna wannan ba yana nuna cewa bilal wato ya rigaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shiga aljanna a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda zai shiga aljanna bayan an bude kofar ta a ranar kiyama bal ma bude kofar wato shine zai ceci al'umma bayan an ketare siradi an zo kofar aljanna to wa zai wuce gaba ya kyankira a buɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim yana faɗa ati babal jannati yawmal qiyama fa astafti fa yaqulu al khazin man ant fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahli qawlak yace zan zo kofar aljanna a ranar kiyama na nema a buɗa mu mai gadin aljanna sai ya ce kai ko wane ne sai in ce masa ni ne Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai mai tsaron aljanna ya ce daman da kai aka umarce ni cewa kada na sake na buɗa ma wani gabanin shigarka a lokacin nan sai a buɗe kofar aljanna idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba sannan sauran mu'minai su biyo baya Allah ya sanya mu a cikin su don haka shi anan ya faɗa ya ce masa bima sababtani ila aljanna da menene ka rigaye ni ma'ana ka shiga gabana a gidan aljanna manzo Allah ya ce masa ma da kaltul jannata qattu illa wa sami'tu khashkata khashkashataka amali manzo Allah ya ce da dai ban taba shiga gidan aljanna manzo Allah ya ce sai na ji karan balawar takalmin ka a gabana idan aka ce khashkasha wato shine karan balawar takalmi manzo Allah ya ce in da dai ban taba shiga aljanna sai na ji karan takalmin ka a gabana manzo Allah ya ce fa ataitu ala qasrin murabba'in mushrifin min zahab manzo Allah ya ce na shiga aljanna na iso ga wani beni wanda yake mai sukurwa hudu beni ne wanda yake mai tsawo kuma da zinare aka gina shi wa qultu sai na ce liman hadhal qasr wannan benin ku nawa ne ne qalu li rajulin min al-arab mala'ikun Allah suka ce masa ai na wani mutum ne daga cikin larabawa fa qultu ana arabi manzo Allah yace to ai ni ba larabe ne liman hadha al-qasr wannan binin nawa ne ne qalu sai suka ce masa li rajulin min quraish na wani mutum ne daga cikin kabila ta quraishawa fa qultu sai nace masa ana quraish nace da su ai ni ma ba quraishi ne liman hadha al-qasr wai wannan binin nawa ne ne qalu suka ce li rajulin min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam na wani mutum ne daga cikin al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace da su ana muhammad to ai ni ne muhammad kin da kaina liman hadhal qasr wannan benin nawa ne ne ku faɗa mu qalu sai suka ce li umar ibn al-khattab wato na umar dan khattab wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da fagala ta umar kuma cewa dan aljanna ne fa qala bilal Bilal Allah ya kara masa yadda sai ya ce ya Rasulullahi ya manzan Allah sababin abin da yasa na shiga gabanka a gidan aljanna duk kwanan da ka sha sai ka ji karan takalma na a gaba a gabanka yace ma azantu qattu illa sallaitu rak'atayn yace ban taba kiran sallah da dai yace face sai nayi raka'a biyu duk kiran sallar da yayi sai yayi raka'a biyu an gane ko domin manzon Allah ya faɗa baina kulli azanaini salatu tsakanin kiran sallah da ta da iqama akwai sallah sai yace wa ma asabani hadathun qattu shine mahallu shahid yace da dai hadasi bai taba samu na ma'ana arwallata bata taba warwarewa ba illa tawabba'atu inda hataki yanki sai na sake wata arwalla wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'atin kuma sai na yi kudirin cewa Allah yana da haƙƙi a kaina shine na yin raka'a biyu ita ce ake kira da sunnatul wudu faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bihi ma manzo Allah yace da wannan ne sababin abin da yasa ka shiga gabana a gidan aljanna kaga wannan yana nuna mana fagala ta jaddada arwalla in arwalla ta warware mutum ya sake shi mumini ana buƙatar kowane lokaci rayuwarsa ya zamanto yana cikin tsarki in kayi arwalla to an sunnanta maka yin raka'a biyu ita ce ake kiranta da sunnatul wudu wannan koda bayan la'asar ne koda bayan asuba ne wannan mutum yakan iya yin ta domin nafila ce wanda take da sababi sababin abin da ya janyo ta shine yin arwalla don haka a takaice wannan hadisi shi ma yana ƙara tabbatar mana fadala ta arwalla sababi ne daga cikin sababba waɗanda suke na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك